أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد يومنا أصبر دايغا وتن محرم shekara ta dubu daya na biyar ga watan muharram ko shukran biyar ga watan muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda yake yayi daidai da sha hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ishirin da daya da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu na littafin ishiriniya a inda yau za mu tashi za mu wannan shine darasi na ishirin kuma har yanzu muna nan a cikin cikin harafin ha'un ko? ta Allah kai mana jagora kalibtu bi hubbil hashimiyyi muhammadin wa akkada hubbi fihi an ummi ma'badi hadithun bidar shati lil mashi bil yadi حلا ذكره في قلب كل موحد موحد فكلهم يمسي مشوق مشوقا كما يضحي malam ya ci gaba da cewa kaliftu bi ma'ana uli uli'tu watan kaliftu an cusa mini bi hubbil hashimiyyi san wannan banzo ba manzo ba hashimi wannan bawon din ya karo ta ne domin ko dai ya daidaita wazani ko kuma ya taukidi za a idar da taukidi amma kalman a khalifa ya ta'adda bi nafsihi to kaliftu bi hubbil hashimi an kallafa mini ma'ana an sanya mini ko an cusa mini san wannan manzo muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba hashimi wato wanda ya fito daga kabilan banu hashim wa akkada hubbi kai hadithun bidar shatin limasbil yadi akkada hubbi fihi an ummi ma'badi to wa akkada hadithun an ummi ma'badi sannan hadisin nan da ya zo game yake bayani game da gidan umme ma'abadi ya akkada ya karfafa hubbi fihi so na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidar rishati da hadisin nan wanda ke magana akan bubbugowar nonan ko kuma bubbugowar hantsar nonan akuya lilmaski dalilin shafa bilyadi da hannun nasu mai albarka wato ma'ana an cusa masa so da kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai wani ma abin da ya ƙara ƙarfafa son shi da ƙaunansa shine hadisin na ummu ma'abad wanda ke bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyin hijira zuwa garin Madina shikenan sai a suka nemi masauki a gidan ummi ma'abad a nan kadij bayan sun nemi masauki suka nemi abin da za su ci ta kai kai ci saboda babu abin da za ta ci babu abinci a gida wanda za ta ba su ci kamar yadda a imamul bukhari ya rawaito shi a cikin al-mujamul tarihul kabir a tarihul kabir sannan imamun bai haƙi ma ya roto shi cikin dalilin nubuwa mujam na imamun tabarani shi ma almujamul kabir shi ma ya roto sai kuma ibn sa'ad a cikin tabakat shi ma ya roto waɗannan hadisan sai dai hadisan duka galibin su hadisai ne ko kuma duk hanyoyin da hadisan suka zo hanyoyi ne masu rauni hadisan suna da rauni sai dai shi imamu hakim ya taba kan cewa hadisin ingantacce ne amma shek nasiruddin albani ya hada a hadisan ya ya ga hadisin bi majmu'u turqihi hadisin zai iya hawa martabata hasan ligairihi watan dukkan hadisin dukkan hanyoyin hadisin kowace hanya ba ta kubuta daga wani marwaci majihuli ba kun gane ko sai riwaya ɗaya ce kawai ta inganta ita ce ta sahabin nan qais bin a qais bin bin nu'man qais bin nu'man nasa riwayan ce kawai tasa riwaya ce kawai ta inganta to idan aka hada hadisan aka hada hanyoyinsa to hadisin shine ko kuma na shi wancan sahabi qais bin bin nu'man shine kawai nasa take da take da ta kubuta daga illa to albani ya hada su ya ga hadisin yana da martaba ce ta hasan bi majma'i turkihi alhadithul hasan bi majma'i turkihi to shi wannan hadith din according to ya yanda ba hadisin yake shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana hanyar sa na zuwa a Madina hanyar a lokacin hijira sai bukatuwan neman masauki yasa suka je wajen Ummu Ma'bad suna son su sauke ta sauke su kuma suka nemi abinci to sai ya zanto babu abincin da za su ci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bashi sai ta ce musu ba abinci sai ta amma akwai wata akwai wata akuya ramammiya ta bushe ta yaushi ita waccan na akuyar ne kawai ke take take tare da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aka masa akuyar bayan an ka masa akuyar sai ya shafa nonanta da hannun nan nasu mai albarka ya rinka tatsewa kawai sai nono ya rinka zubowa nono ya rinka zubowa haka ya cika mazubi da aka tara sai da sahabbai dukkan su sahabban nan duka suka sha suka koshi kaga wannan hadisi na nuna mu'jiza irin ta wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yake cewa an sanya masa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hashimi hadisin da ke magana akan saukan liyafa na gidan ummu ma'abad wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafi nonan a wacan nan akuya yayi addu'a ga tara mammiya dan kwararriya amma malam sai ga nono nan yana ta zubowa yana ta zubowa duk sai da suka suka sha suka koshi to wannan hadisi ya ƙara masa so daga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malam yake son ya kama na wa da hubbi san shi yayi karfi an ummi ma'abadin game da hadisin ummu ma'abad hadithun game da ummu ma'abad hadithun kamar yadda yazo cikin hadisi bidarri shati wanda yake ya kasance ta hanyar bubbugar da ruwan nono ga hantsar wacan nan akuya ramammiya lilmashi bilyadi saboda shafanta ko kuma taɓata da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah sai ya kaddara kawai sai ga nono yana ta zubowa suka sha suka koshi hala zikruhu fil qalbi hala zikruhu fi qalbi kulli muwahhidin hala zikruhu zikirhu ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ambaton wannan hadisin wanda ke dauke da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambaton shi yayi dadi fi qalbi kulli muwahhidin a cikin zuciyar dukkan mai kadaita Allah subhanahu wataala wato dukkan ma'abucin tauhidi da zaran ya ji ambato wannan hadisi to zai mene zai ji dadi a cikin zuciyarsa fa kulluhum dukkan masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul tauhidi masu kadaita Allah subhanahu ta'ala dukkan su yumsi sukan yi sukan yi marece kama yudhi kamar yanda sukan yi safiya mashukan suna masu begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana dai yana son ya nuna maka yanda bayan Allah ne masu kadaita Allah suke dawwamantuwa a kodon lokaci suna ambaton manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sunsa saboda beginsa da kaunansa fakan min siqamin karshafa minhu tibbuhu fa nahnu bihi naba'a bihi wa nuhibbuhu wa naqtulu min a'da'ihi man yasubbuhu habahu ba ashtatil fada'ili rabbuhu wa hasbuka ma qad ja'a fi suratul fath fakan min siqamin kam khabariya ce qad shafa minhu tibbuhu so sai ka ce fakan min siqamin da yawa akwai cututtuka ko masu cututtuka qad shafa tibbuhu wanda likitancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ma'ana san manzon Allah kaunansa ya zama ya warkar da su karshafa ya warkar da su ya warkar da su minhu saboda san manzon Allah ma'ana akwai waɗanda saboda yawan san manzon Allah tsabagen san shi da kaunansa sai ya zanto ciwon da suka waye kari suka samu kansa a ciki ya warkar da su fanahanu bihi naba'a fanahanu naba'a bihi kaga mu ma kanmu muna alfahari ne da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa nuhibbuhu kuma muna son shi wa naqtulu man yasubbuhu min a'daihi kuma sannan muna kashe dukkan wanda ke zagin sa daga cikin abokan gabansa ma'ana duk wani wanda zai bude baki ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu muna adawa da shi kuma mu masu masu amfani da takobi ne mu kashe shi habahu bi ashtatil fada'il rabbuhu habahu rabbuhu ubangijinsa Allah ya bashi kyauta bi ashtatil fada'ili da ɗaiɗaiɗaiɗaikun falalola wato ma'ana akwai falalola mabambanta da Allah sun tada ya girmama ya ya darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hasbuka ma qarja fi suratul fatih wa hasbuka kai ma qarja fi suratul fatih abin da yazo cikin suratul fatih hasbuka ya ishe ka Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati to Allah ya yarda da mummunai lokacin da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a waɗanda ba suka yi mubaya'a an yarda da su to ina kuma waɗanda aka yi mishi mubaya'an a shi kaga yawwa kaga shi fi cancanta da da yardan ubangiji Allah sannan kuma duk irin tunanin da zaka yi yanda Allah zai yarda da manzansa da ma wanda ya fi karfin kwakwalwanka kai tunanin haka Allah ya riga ya yarda da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am sannan kuma farko Allah ya ma ya ce li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun farko Allah ya gafarta masa to ina ni ina kai wanda kullum muna zunubai me yasa ba za mu dawo mu nemi gafaran Allah ba tun gabanin Allah ya dauki mu manzo dai ya riga ya isar da sako Allah ya gafarta masa Allah ya bashi daraja madaukaki a cikin gidan aljanna to ni da kai ba mu san darajar mu ba me zai sa ba za mu dawo zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba ta hanyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la in gaba anna innahu ghairu ga'ibin wa maskanuhu bainal hashawat tara'ibi faya laitana qabla ikhtilaf qabla ikhtilafil nawa'ibi hafafna na'am kuna ku yana gaba ne ko حففنا بذات القبر بذاك القبر من كل جانب لنروى بمرآه من من, من الظمأ البرح برح لئن غاب عنا akwai shi nan gurin? to maimaitawa yi? to innahu gairu ga'ibin ka fa sani fa innahu lallai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gairu ga'ibin ba fakakke ba ne gabarinmu ba watan ma'ana ba kaman wanda ba shi ne gaba kiɗe ba la'in gaba anna ko da yake ya tafi ya bar ma'ayi amma an batan shi da hadisansa masu tsada da ya bar mana ya nuna cewa yana nan tare da muni kawai mun fahimci wannan ko ko da dai a ce Allah ya ɗauke shi kuma zuwa gare shi to mazo sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana nan tare da mu wa maskanuhu kuma masaukinsa na nan ne tabbace bainal hasha tsakankanin abin da zuciyan kirji ya tattaro kamar irin su huhu kamar irin su jijiyoyin da ke cikin huhu da makamancin wannan duka su ne hasha wata ra'ibi da kuma karan karma ma'ana masaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin zuciyarmu ba mu gushe ba muna nan muna ambatansa ba mu gushe ba muna nan muna tayyabansa ba mu gushe ba kuma muna nan muna bin sa sau da kafa cikin hadisansa don ma'aikata abin da ya bar mana domin ya ce mana na bar muku al'amura guda biyu ba za ku taɓa bacewa ba har abada matukan kun riko da su shi ne su ne alkur'ani da kuma hadisansa sallallahu alaihi wasallam fa ya laitana kai can mu fa ya laitana hafafna bi zakal kabri min kulli janibin kai can mu mai yasa ba za mu hafafna ba za mu kewaye bi zakal kabri wannan kabarin nan nasa min kulli janibin a koda wani gefe ba qabla ikhtilafin nawaibi tun kafin musibin zamani su dauke mu kun banci takadimi dakirin ko fayalai tana ya kai can mu qabla ikhtilafin nawaibi kalmar nawa'ib jami'i ne na anna'iba shine fitina ko musiba annazila bi ma'ana kun gane ko ikhtidaf shine a dauke mutum kuna fa'a lillahi ghayra mushriki nabi wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik ga kalman nan mu bin nan ko to kai can mu me yasa gabanin musibin zamani su dauke mu hafafna ba za mu yi dawafi ba mu kewaye bi za ka alkabari wannan kabarin mai daraja min kulli janibi a koda wanda gefe linarwa min zama ilbarah bi mar'ahu ko kuma linarwa domin mu shayar ma'ana mu kosar bi mar'ahu da ganinsa ma'ana da ganin kabarinsa domin mu samu mu kosar da mene mu kosar da kawunanmu min zama'il mubarrah min zama'il barh daga kishin nan mai tsanani me yasa ba za mu yi kokari mu ga cewa mun warkar da kanmu daga kishin nan mai tsanani ta hanyar zuwa mu yi addu'a a kabarinsa ba so dawafi a kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi sai dai kawai ka je ka mishi addu'a ne kawai ka taso in ma baka samu zuwa ba ko ina kake kai mishi addu'a ya tabbata cikin hadisi babu wanda zai yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam face Allah ya tasar da shi a kabarin sa ya nuna masa wane ne jikan wane ya maka wannan salatin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ko kuma san shi tsabagen san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka bi shi bayan sun shi ka bi shi kuma cikin hadisansa duk abin da ya ce ka yi ka yi ba tare da bincika ake me yasa za a yi kaza ba me yasa da annabi ya ce a yi kaza ba a'a kai dai ka bi kawai za ka sa riga ne yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tufafi ya wani irin addu'o'i yayi suka inganta da gare shi za ka ci abinci ne wani irin addu'o'i yayi za ka fita daga gida ne wani wasu addu'o'i yayi kai menene shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga sallola me shiryan sa dangane da azumi me shiryan sa dangane da aikin haji zakka duk wani abu da zaka yi to wannan shine tsabagen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum Allah gafarta mana akamna wa naru shauki tuzki talawhuban wa rumna ilayhi sayra wal hukmu qad aba akamna lalle lalle saboda tsananin bukatuwa a kamna mun zauna wata mun tsaya wa naru shauki wannan wawul hal kenan wa naru shauki alhanin naru shauki wutan nan ta begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuzki tana ta kunnuwa tana ta kunnuwa talahuban saboda mene saboda boruwa da take yi bal bal bal bal tana ci da bal bal bal bal bal bal bal ga ta nan warumna ilaihi sayra warumna sayra ilaihi kuma mun yi cikakken fatan yin tafiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu zirci kabarin sa wal hukmu qad aba hukmu nan masdar ne bi ma'ana al haqi wal hakimu alhanin Allah mai sanya hukunci qad aba yaki hakan mun so mu je mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam kabarin sa mu kai musu ziyara amma kuma Allah subhanahu ta'ala bai kaddara haka ba to Allah ka sa muna da rabo mu ma mm Allah ka sa muna da rabo Allah kai mana arziki da yin haji mabruri ya Allah walau qad wajadna nahawahu ba'du madhhaban ji'na ilayhi al-isa sharqan wa maghriba hafafna ilayhi al-isa sharqan wa maghriba walau qad wajadna madhhaban wallahi da dai a ce zamu samu wata matafiya nahawahu ba'du bayan haka nahawahu zuwa gare shi ko na hauhu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da zamu samu wata matafiya da zamu bita cikin sauki mu je mu ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam a kabarin sa hasasna isa ilaihi da mun zabarar da wannan rawcannar da mun zabarar da raƙuma zuwa gare shi al-isi ne al-ibl bayd ko kuma raƙumin farar raƙumi fari tsantsa daga cikin raƙuma hasasnal isa ilaihi wallahi da mun zabar da raƙumin nan in garma ilaihi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sharkan ta gabashi wa magariban da kuma magarib kudanci kenan yammaci ko to ta gabas da yammaci ma'ana ta kowane sasani da mun yi dango zuwa ziyarar manzo sallallahu alaihi wasallam sira'an muna masu sauri sira'an muna masu sauri harafin qur'ani wa tuno ayar na'am na'am yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum kunji ila an nudrika lamha har zuwa lokacin da ko gurin da zamu riski allamha allam'a wannan hasken billamhi kun gane ko da kan da da da hange ko kuma dan kallon nan namu wama amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab wata ma'ana da dai zamu samu dama mu hau raƙumin nan in garma mu yi dango ta kowane sashi ko gabas da yamma kudu da arewa mu kai gaisuwa zuwa ga mazo sallallahu alaihi wasallam a kabarinsa ziyaratan halin zanto muna masu gaggawa har zuwa mu gan shi ma'ana mu hango shi a cikin kabarin wato mu hango kabarinsa da mene da wannan haske wanda mai ziyara yakan sama kuma kamancin haka wato dai anan yana nuna shauki ne da bege dama dai zai samu daman zuwa ya ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam kabarinsa to a inda ma kake still dai kabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki sau da kafa da sunnansa bayan son shi to wannan cikin kwallon sun ta'ala ko baka samu damar ziyartarsa ba sai ka samu lada mai yawan gaske halabtu bi zil arshi alladhi fawqa hustawa law istata'tu laqtartu ad-dunuwa 'ala an-nawa min as-sadiq al-masduq murshidin murshid mangawa hanini ila luqyahu muhtadil muhtadimul jawa haka ne ko halaftu bi zil arshi ina rantsuwa ko kuma na rantsi da Allah ma abucin al-arshi Allah zai stawa fauƙahu Allah wanda ya daidaita akan al'arshin nan nasa law istata'tu wallahi da mun dana samu dama laqtartu dunuwa da na zabi kusanci alan nawa ai ma annawa duk da nisan da nake duk da nisan da ke tsakanin da da kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam to da na zabi kusantar min as-sadiqil masduki kusantar wannan mai gaskiyan abin gaskatawa murshidi man gawa mai shiryatar da wanda ya halaka gawa shine wanda ya halaka shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai shiryatar da duk wanda ya halaka da dai zan samu dama to da na zabi kusanta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk da nisa nisa mai tsawo tsakanin da kabarin sa hanini ila yahu hanini kaga shauki na da bigina muhtadimul jawah mai boruwan nan ne aljawa shine tsabagen bakin ciki zafi irin na bakin ciki dalilin rashin ganin wanda kake so kun gane ko to hanini begena muhtadimul jawa mai tsananin kunnuwa ne ko kuma boruwa ne ila yahu zuwa san ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to cikin ikon Allah in zaka yi aiki da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wajen sallah da dukan ibadoda insha Allah ta'ala duk wannan takaicin da bakin ciki zai zai wankar da shi kun gane yawwa kwanaki nike nike nike fahimtar wani abun nan bacin addu'a da zaka yi na subahi neman kariya to shigowa masallaci ma da zaka yi shi ma kanshi akwai wannan addan a menene a'udhu hmm a'udhu billahi alazim mhm wa bi wajhil karim wa sultanil kadim min shaitanir rajim wannan addan shi kanshi kai in kai shi musamman idan ka zo akwai da lokacin sallah ne to amma idan ka yi shi lokacin subahi to fatin daga wannan lokacin har zuwa karkin yinin Allah ba zai kare ka malam kawai da na ƙara fahimtar hadisin nan kawai malam sai na ƙara zabura babu yadda za a kai ko na shigo masallaci sai fita in sake yin addu'an don in nemi kariyan Allah bayan wannan kuma in muka idan da salon su bayi kuma in kara zama in yi azkar to kaga dai irin waɗannan su ne za su gadar maka da san manzan Allah su ne sallallahu alaihi wasallam su ne za su sa wannan bakin ciki da damuwar rashin ganin sa za su mene za su ɗebe maka kewa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa mu dage wajen bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa wannan shine zai baka dama ka ji kaman kana tare da shi a cikin rayuwarka sallallahu alaihi wa sallam wadam'i ala mathwahu muttasilus sahih wadam'i sannan kuma kaga hawaye na muttasilus sahih mai sadaddan zuba ne wato yana zuba ne akai-akai ba karewa ala mathwahu bisa ga bisa ga bisa ga matabbacinsa bisa ga matabbacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana saboda tunanin makwancin manzo sallallahu alaihi wasallam kabarinsa da san kai ziyara zuwa gare shi hawaye na zuba yake yi bai yankewa saboda fatan zuwa in ziyarce shi a kabarinsa in mushi addu'a sallallahu alaihi wasallam huwa albarru la yakhfa wuduhu tariqihi huwa alhaqqu man adahu gussa biriqihi huwa as-sidqu la man jali ghairi fariqihi hafilu thana'i qasirun an huquqihi وللبحر قعر ليس يدرك بالسبح هو البر da fatahan ba'un huwal barru wallahi manzan Allah ko shi teku ne teku ne wuduhu tariqihi bayyananniyan hanyar nan ta sa wacce ta shirtarwa la ya kafa wallahi bai boyuwan ma duk wanda yake neman shirya duk wanda yake neman shirya to wallahi tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai ba za su bai musu ba ga hadisan sanan ko ina ga san cikin bukhari ga san cikin muslim kai malam wahid bal Allah saka mushi da alheri akwai wani malami na da nake karatun mutasar gurin shi wata rana sai na sayi a sai ya zo gida ne ya ji amana da su haka ya zo mana gaisuwa ko kuma rashin lafiya haka to dama yana kusa da mu yana aiki kusa da mu to sai ya zo wucewa shikenan sai ya zo har gida ya sa aka kira ni bayan na fito na ga shi ne ce ya zo gashi ne da sauransu na ga to me zan yi to ni dai ba kudi ba gidan mu ba kudi ba sai dai ce to akar makalla da Allah barin nan su sai na shiga gida na dauko tariqus salihin ai nakan ce duk wanda yake son ya karanta littafin waliyai nemo tariqus salihin sai ni nemo tariqus salihin insha Allah nan da sati biyu za mu fara karanta ta a masallacin nan insha Allah don ranar alhamis insha Allah ta'ala shikenan sai na ɗauko littafin sai na zo na bashi na ce akar makalla ban sani ba ku kana da wannan littafin ya duba gani sai ce bai da ita to wallahi cikin iko Allah sun ta'ala bayan kusan sati biyu sai gashi ya aiko min cewa wannan littafin ya fasa a zauren shi na ce Allahu akbar kai da yana da wata 'yar miliyan ai da na siya wallahi duk zaurukan zariya wallahi da araba wallahi kwa so yan uwa waɗanda muke tare da waɗanda muke tare da su ma ta ta WhatsApp da Allah duk wanda yake da hali ya turo da kuɗi mu mun yi alƙawari za mu sai tariqu salihin duk mu bi zaurukan mu marraba a to ga wanda yake da garanti ai duk da la ilaha illallah sauransu duk sai an ije su gefe guda ga wanda yake garanti da kamar zo sallallahu alaihi wasallam tashi fa zaka yi kana kiyamul layli a dakin ka kana tilawan alqur'ani mala'ika Allah zai saukar da shi daga sama ya sauko cikin dakin ka kana tilawan nan yana matsowa gurin ka kana tilawan nan yana matsowa gurin ka kana tilawan nan yana matsowa gurin ka har sai ya zo ya sa bakin shi a cikin bakin ka sai ya zama babu numfashi da za ka yi face cikin bakin mala'ikan nan babu wani miyau da zai fito kana tilan nan face cikin bakin mala'ikan nan ba yarda ne da abin da kake na ibada ba wannan kuma ba daraja bane ba daraja bane a gare ka ka gani shi yasa nukan ma mata tsiyawan lokaci mata yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya goranta musu ku tuna irin abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wa zikruna ma yutla fi buyutikum min min ayatil lahi wal hikma amma sai ga mace ba ta ibada a ɗakin ta ba ta komai ɗakin ta sai sababi da kaɗe kaɗe da hotunan banza da wofi a cikin ɗaki wai matan aure ka ji disco na tashi a ɗakin ta to dai Allah wa zai wa za ta yi ma'ado wa za ta yi ma'ado ma'ana za ta yi ma wani ne a waje kawa in ma mijinta ne za ta yi ai akwai inda musulunci ya nuna mata ga inda za ta yi ita da shi ne tsakaninta amma sai ta sa wani wasu suna ji a waje Allah da shi kyauta saboda haka mata mata mu tashi ko da kyau har mu ma mazajen mu tashi wallahi malam babu wani abin da ya fi kyau a rayuwa ya fi tsada ya fi sanya farin ciki da san manzan Allah wallahi fiye da kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadan da zaka yi wallahi babu abin da yafi wannan dadi wallahi ka tashi kai kiyamul layli yanda manzon sallallahu alaihi wasallam ke yi ka samu riba goma goma da goma na farko kayi ibada sannan kuma ka gana da ubangijinka a wani lokaci mai tsada a lokacin da kowa ke bacci lokacin da Allah ya yi mummunai suna tashi suna ibada ta tafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun ko sannan kuma a lokacin da yake idan kai wannan ibadar Allah na kasa kasa Allah na nan saman duniya insha Allah ta'ala Allah zai karbi ibadarka da izinin Allah kuma ka tashi ka tashi cikin farin ciki babu yadda za a yi ka tashi ka kiyamul laili ka ibada kuma wai ka tashi da safe ka ji kana bakin ciki wallahi babu Allahu akbar Allah ka sa mu dace huwal haqqu to saboda haka bayyananniyan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ta boyuwa ga kowa duk wanda ke neman shirye manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ga hanyar sanan gashi nan cikin bukhari gashi nan cikin muslim gashi nan cikin abu dauda da tirmidhi da nasa'i ibnu majah da sauran littafan hadisai Allah jikan wahid bali Allah jikan ibnu taymiya da ya littafin as-saril maslul Allah cikin alkazi ayyar da ya nashi littafa a shifa bi hukuki bi hukuki hukukil mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan ibn al-qayyim da yayi jalawul afham a gani Allah ya jikan ibn hajar da yayi bulugul maram da wannan maqdisi da yayi da yayi wannan umdatul ahkam kubra da sugura gadis nan dai ga imamun nawawi riyadu salihin ga dai sauran littattafai nan ga imamun tirmidhi shama'ilul muhammadiyya duka ka bi su nan ne zaka samu shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kawai molanka na wani mutum ba Allah saka da alheri ga ishratun nisa ne imamun nasa'i ishratun nisa nisa wani suna cewa asharatun nisa a ishira ne da kasaran ainin ishratu ishratun nisa mu'amala gogayya da mata ila sassi ashara a ga kamar misali nisa'u ahalin nari nan haka wani misali suke karta ba nisa'u ahalin nari a'a nisa'un waɗansu mataye ahalin nari yan wuta ba nisa'u ahalin nari ba ko kace nisa'u ahalin nari kace mata yan wuta ke nan Allah dai ya gafarta mana Allah dai ya gafarta mana nisa'un khabar ne mubtada mahdhuf nisa'un da tamyiza karta nisa'un ahalin nari waɗansu mata wata kamar ka ce hunaka nisa'un ahalin nari min ahalin nari kuma kamancin wannan gani kaga ga nisa'un ahalin janna eh nisa'un eh nisa'un ahalin nari da akwai idafa ma sai dai bimin ne nan tana da ma'anan min idafa din kasa akwai idafa ta kan zo da ma'anan min ta kan zo da ma'anan fi ga sunan bal makarun laili wannan hari ai baka bal makarun fil laili ai ina wannan tubatul wurdiya da muke karanta ranar alhamis gaskiya karka yadda a littafin nan baka din yanzu kun ga babin nan da muke nan mabuni da mu'rab muna shiga gaba malam zaka ta ganin gwalagwale na hau wanda hatta ibn malik ma ba za ka samu bayanai sosai ciki ba Allah ka samu dace Allah kai mana jagora na'am to bayananniyan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam zaka samu shiriyansa wallahi tallahi ba ta boyuwa huwa alhaqu manzo sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya haka ne ko gusabiri man adahu duk wanda yace zai yi zai gabanci manzo sai kiyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam gussa za a makare shi biriki da da yawun bakin sa ma'ana da bakin sa za a sa a makare shi duk wanda ya ce zai gaba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to Allah baka duba abin da ce man adali waliyan baka da zan tuhu bil harbi kai kawai saboda rashin basira da rashin fahimta wai babban waliyan jagoran waliyan ne ma za ka gaba da shi haka mutum ya faɗo ya faɗo ka duba masu zagin shi mana masu zagin manzo sallallahu alaihi wasallam masu aibanta shi sun kare lafiya lau sun kare lafiya lau to gussa wannan fili madin ne ko ya fili amurin fa shi ma dai gussa ne to muna da wajihi uku ko mun karanta cikin tasriful izzi a asalin shi kenan gusasa yana da fuskoki na guda uku da wane da wane gussa gussi gussu yawwa ina cika mun yi karatun nan ba ka satin nan eh yin hutu alhamdulillah kai ai Allah ji gan malamai to kana da fuskoki guda uku amma gussa shine fi da shahara hu sidqu laman jali ligairi bariki fariqihi hamilu sana'i qasirin an huquqihi hu sidqu wallahi ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallam ko ina tabbatar muku shine shine mai gaskiya as-sidqu masdar bi ma'ana as-sadiqu shi mai gaskiya ne fa laman ja babu wani matsirata ligairin fariƙihi ga wannan tawagan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu wani gurin da za a shiga a tsira ga wani ga wani tawagan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bai tawbe shi ba shi cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wallahi ba shi da mafaka ba shi da matsira hamilu sana'i hafilu sana'i hafilu sana'i kaga yaban nan yaban nan nawa mai yawan nan qasirun mai gajarta ne an hukukihi ga haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk yaban da zan yi yabo nan mai nawa mai yawa ba zai iya bayyanantar maka da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙani ba ballantana ka ce ballantana in ce na kai karkin yabansa walil bahri qa'run to ai in ai in ma haka in ma haka ma zai yiwu walil bahari ka'arun ai kogi na da zurfi ko laisu yudraku ba a iya riskansa bisabhi da iyo wai ma'ana babu yanda za a yi kabarin subhanallah walil bahari ka'arun teku yana da zurfi wanda yake zurfin nan ba za a iya riskan shi ba da mene da iyo wato ma'ana manzana sallar sun yana darajoja masu yawa babu yadda za a yi mai iyo ko kuma mai yaban shi a ce ya iya yaban manzana sallar sun har ya kai matuka wajen yabansa kun gane ma'ana in dai har akwai teku mai zurfin da komin iyanka ba za ka iya kaiwa karke ba to haka nan komin yawan yaban manzana sallar sun da za ka yi da bakinka ba za ka kai karkensa ba ilallahi ashku harra harra nari jawanihi harra nari harra nari jawanihi li faqdi nabiyyin qa'imin bil masalihi ashku ilallahi ashku harra nari jawanihi ina kai kukan wutan nan ma'ana zafin da ke cikin kirjina ilallahi zuwa ga Allah subhanahu wataala kalmar aljawanih jami'i ne mene aljanih ko janiha yana da ma'ana at-tara'ib karan karma watan zafi na bege da so da kaunan manzo sallallahu alaihi wasallam dake cikin zuciyata ina kai kukan wannan zafin da nake jin shi karan karma a wannan kasusuwan ribs insha Allah ta'ala to ina kai kukan zafin kirjina ilallahi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala me yasa kirjin ke zafi li faqdi nabiyyin saboda rashin wani annabi qa'imin bil masalihi wanda yake tsayuwa ga masalahan al'umma ga baki da karimul masa'i shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai darajan mai darajan kai komo ne ma'ana duk kai komansa masu daraja ne ma'ana duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa yake shiga gurare ne masu daraja badilin linnuski mai kyautan nasihohi bazulun kalmar cin makanta ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai yalon hannu ne mai kuma bada nasihohi ne zaka ji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tijahaka zaka ji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka nasiha ya gulam mene samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika zaka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana maka nasiha qul amantu billahi thumma mustaqim yana maka nasiha la takdhab duk gashin da annabi sallallahu alaihi wasallam mai kyautar nasiha ne bai ruwa ka gani usikum bi taqwallahi har zuwa dai wa in ta'ammara alaikum abdul habashiyin ko habastu habastu ra'sa malin mada'ihi habastu na tsare ra'sa mali mada'ihi kan jarin yabona na tsare shi alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dan kasuwa zai hada miliyoyi to ni duk miliyoyi da gwalagwalan yabo na ga manzon sallallahu alaihi wasallam ko na tsare shi kawai dan manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ilmi bi adafil musubati fil ribhi haka ne me yasa nan datse kan dukiyar kan dukiyan yabo na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ilmi saboda ilmin nan da nake da shi bi adafi ko kuma idafi da kasaran alhamza saboda ilimin da nake da shi bi adafil musuba ko kuma li ilmi fi ribhi saboda ilimin da nake da shi wajen riban ko ribantuwa da bi adafil musuba da kyautata sakamako a ranar makoma watan saboda ilimin da nake da shi za a ninninka mini sakamako na a ranar tashin alkiyama to Allah ka samu dace adaf ko idaf adaf ninki ba ninki idaf ninninkawa kun gani kama akrama yukrimu ikram kun gani Allah ka samu dace Allah shi mana jagora zamu ji insha Allah subhanahu wataala idan mun muka zo jin ma'ani hurufu ziyada din nan zamu ji masdarin da yazo da ma'anan if'al me yake nunawa Allah ka samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu ikon gyara idan Allah ya kama sai mu tashi harfu kafiyatu harfil kha insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk